الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na litinin yau biyar ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha uku ga watan tara shekarar meladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurkan bayan alhaka wal mutlan wallafar babban malamin nan shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisunmu na goma a wannan darasi kuma muna cikin bayanin da shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake yi ka'idar farko da ya fara magana a kanta wadda take cewa man kana a'zamu ittiba'an li kitabihi alladhi anzalahu wa nabiyhi alladhi arsalahu kana a'zama furqana wanda yafi kowa bin littafin Allah wanda ya saukar yafi kowa bin annabi sallallahu alaihi wasallama sai yafi kowa tantance tsakanin ƙarya da gaskiya واشتبه ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان سننكما تجيفي قدا وان يفقوا نيسا دلتافن الله يفقوا نيسا دا سنر النبي صلى الله عليه وسلم قو بيئيا قمنزو صلى الله عليه وسلم توانكما سيافقوا نيسانتر واتو إيا تنتج تكانن قسكيانا قريا washtabaha alaihi alhaqqu bil batil sai kuma gaskiya da ƙarya sun rikice masa ya kasa tantance ina gaskiya ina ƙarya kallazi ishtabaha alaihim ibadatu arrahman bi ibadati shaitan kamar waɗanda bautar Allah mai rahama da bautar shaitan suka rikice musu suka kasa tantance menene bautar Allah menene bautar shaitan wannan gaba ita muka yi bayani a wancan satin me ake nufi da bautar shaitan Uh, wadda wasu sukan auka cikinta ko suna sani ko ba sa sani uh, maganar da ta rage mun karanta mana shine maganar ibn al-qayyim wanda a cikinta yake fassara abin da ake nufi da ibadatu shaitan da muka ce ibadatu shaitan ana nufin saban Allah wato bin hanyoyin shaitan khutuwatu shaitan da Allah yake faɗa wala tattabi'u khutuwatu shaitan kada ku bi hanyoyin shaitan to bin hanyar shaidan ta hanyar saba wa umarnin Allah da aikata abin da ya haramta da barin abin da ya wajabta wannan shine bautar shaidan ibn al-qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa bada'iul fawaid mujalladi na biyu shafi na 236 yake cewa wa kadhalika man dhabaha lish-shaytani ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده hakanan wanda zai yi yanka domin shaidanu wato a bashi wani lakani a ce amma sai ya yi yanka ce rohanai suna bukatar ya yanka saboda haka zai yi yanka a ce ya yanka dan taure ko ya yanka bakin sa ko ya yanka ainihin rago mai abin nan karyayyen ƙaho ko wani abu irin wannan a sa masa wani sharaɗi ya je ya yi wannan to shaidan yake wa yanka hakanan wanda ya kira shaidan yana neman taimakonsa ko yana neman agajinsa ko yana neman tsari da shi ko yana neman kusanci da shi shi ne mala ya ce to duk wanda ya yi wannan faƙad abadahu to ya bauta wa shaidan wa inna ma lam yusamma zalika ibada ba a kira abin ibada ba bal yusammi wa in lam yusammi zalika ibada ko da shi mai yin bautar bai ce abinda yake yi bauta ba ce abubuwan da bokaye suke yi na su rika ba wa mutane umarnin shaidanu su rika bin dokokin shaidanu wannan ko ba su kirawo abin bautar shaidan ba to sunansa bautar shaidan ko da ya kirawo shi wato cewa hidima suke masa kasa akwai waɗanda suke ganin cewa ai waɗannan rohanai ne suna hidimta mana suna ba mu laƙunƙuna suna gaya mana sirri suna gaya mana magunguna sauraka a matsayin hidima suke yi mana to ko da ya kirawo shi hidima sunansa bautar shaidan ya ce bal yusammihi istikdaman fa sadaqa fa huwa istikdamun min ash-shaytani lahu yayi gaskiya shaidan ne yake sa shi yana masa hidima fa yasiru min khadami ash-shaytan daga ran daga ran nan ya zama cikin hadiman shaidan wa abidihi ya zama cikin masu bautar shedan wa bidhalika yakhdumuhu shaytan shi kuma a maimakon haka shi kuma shedan sai masa hidima domin shaydanu ba za su hidimta maka ba sai kai ma ka hidimta musu hidimta musu da zaka yi shine bauta musu lakin khidmatu ash-shaytan lahu laysat khidmata ibadati shi shaydan da yake masa hidima ba hidimar bauta yake masa ba fa inna shaytan la yakhda'u lahu wa ya'buduhu domin shaytan ba zai kaskantar da kai gare shi bai bauta masa amma shi abin da yake yi wa shaytan bauta ce kama yaf'alu huwa kama shi yadda yake yi saboda haka kaga ashe in aka ce bautar shaytan ba wai lalle sai mutum ya fito ya ce ina bautar shaytan ba abin da zai yi shi zai nuna me yake bautar shaytan din yake ko ba ita yake yi ba sauraka da dama daga cikin waɗanda suke bin bokaye da waɗanda suke harkar bokanci da 'yan duba duk masu bautar shaidan ne ko ba su ce suna bauta wa shaidan ba to alal hakika shaidan suke bautawa a waɗannan shekarun baya-baya an samu wasu da suka bayyana suka ce su masu bautar shaidan ne suka kira kansu da wannan sunan su ba su ma fake da wani abu ba sun ce su abadatu shaitan ne su masu bautar shaitan ne suna da'awar cewa shaitan ya cancanci a bauta masa saboda an zalunce shi ya yi laifi an ce ba za a karɓi tubansa ba an ce har abada an tsine masa ba za a taɓa yafe masa ba bayan kuma yana ta kururuwa yana neman a yafe masa saboda ka an zalunce shi da haka suke ganin cewa babu abin da ya kamace shi illa su bauta masa ta me za su su bauta masa shi ne su yi irin abin da yake so duwar abin da shaidan yake so to shi za su rika yi za su rika shirka za su rika kafirci za su rika alfasha kaɗe-kaɗe duk wani abin da aka ce wannan hanyar shaidan ne to ita ce abin wato shi ne abin aikinsu akwai su a ƙasashe daban-daban har ma a ƙasashen larabawa da wasu ƙasashen musulmi akwai su a syria akwai su a iraki akwai su a egypt a egypt an ce har wani titi ne ma sunan shi kenan titin masu bautar shaidan saboda saboda sanannu ne yawancinsu 'ya'yan manya ne 'ya'yan manyan masu kuɗi 'ya'yan wasu ministoci wasu sanatoci wanda suka je wasu suka je turai suka yi karatu 'ya'yan shagwaba waɗanda ba a karantar da su addini ba saboda ka sai suka mai da bautar shedan ita ce abin fashin ɗinsu da haka za su fita maza da mata tsakar dare a je a haɗu wani ɗaya a yi tsirara a sa disco a sa music a ƙure balon duk wani abin da ka san fitsara ce to a ranar ita za a yi da sunan ana bauta wa shaidan akwai su da yawa a america akwai su da yawa a europe akwai su kuma a ƙasashen larabawa to ibn taimiyya da yake maganar bautar shaidan ba waɗannan yake nufi ba a lokacinsa ba waɗannan abin da yake nufi da bautar shaidan su ne masu aikata saban Allah haka kakkaza ta cewa a lokacin sama akwai irinsu a'a na yanzu su sun wuce duk inda kake zato su sun kafir cewa Allah karara sun fito sun kuma shelanta cewa shedan suke bautawa to wannan shine abin da ya shafi gabar cewa akwai waɗanda bautar Allah da bautar shaidan suke rikice musu su kasa tantance su saboda sun yi nesa da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ibnu taymiya yace wan nabiyul sadiq bil mutanabbi al kadhib su kasa tantance tsakanin annabi na gaskiya da kuma annabin ƙarya annabin gaskiya wanda dalilan da suke nuna annabcinsa suna nan da yawa shi ma annabin ƙarya dalilan da suke nuna ƙaryar annabcinsa suna nan da yawa domin duk wanda zai yi da'awar shi annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa to wannan min afdalin halka duk wanda zai yi da'awar annabta ya ce shi annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa to wannan min afdalin halƙillah yana daga cikin mafi falalar halittar Allah yana daga cikin mafi kamalar halittar Allah a ilimi da addini domin babu wani cikin ɗaiɗaikun mutane da zai iya fifitar wani daga cikin annabawa ko manzanni duk irin matsayin da zai taka duk yawan tsoron Allah ɗinsa duk yawan sallarsa duk yawan ibadarsa matuƙar ba annabi ba ne to ba zai taka matakin annabta ba balla hayyafi annabi to haka ce ga wannan annabi ne ya ce ni annabi ne kuma ya zanto gaskiya ya faɗa fa huwa min afdali khalqillah ya fi kowa huwa akmali ahmalin nasi fil ilmi wad din ya fi kowa cikar ilimi kuma ya fi kowa cikar addini annabawa a junansu wasu sun fi wasu a junansu wasu sun fi wasu kamar yadda Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannin mun fifita sashinsu a kan sashi wato mun fifita wasu a kan wasu walaƙad faddalna ba'adar nabiyina ala ba'ad alaci haƙiƙa mun fifita wasu daga cikin annabawa a kan wasu idan kuma wanda zai yi da'awar annabta ƙarya yake ba annabin ba ne ƙarya yake ya ce shi annabi ne fahuwa min akfari khalƙillah ya fi kowa kafirci cikin halittar Allah wa sharrihim ya fi kowa sharri cikin halittar Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah Allah ce wa yafi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya ko ya ce an mun wahayi alhalin ba a yi masa wahayin komai ba sauraka babu wanda ya kai shi zalunci Allah ce man azlamu mimman kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh ja'ahu alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin lil kafirin Allah subhanahu wata'ala ya ce waye yafi zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ƙarya man kadhaba ala Allah wa kadhaba bis-sidqi idh ja'ahu ko ya ƙaryata gaskiya lokacin da ta zo masa Allah ce alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin yanzu a cikin jahannama babu mazauni ga kafirai akwai sauraka babu wanda ya kai mutumin da zai ce shi annabi ne domin wannan ita ce gayar yin ƙarya a jingina wa Allah subhanahu wata'ala Allah yana cewa yau malkiyamati tara allazina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin waɗanda suka yi wa Allah ƙarya za ka ga a ranar gobe kiyama za ka ga waɗanda suka yi wa Allah ƙarya wa wujuhuhun muswadda fuskokinsu ba irin alaisa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin Allah ce yanzu a cikin jahannama babu mazauni ga masu girman kai akwai saboda haka al-kadhibu aslun li kulli shar duk wani sharri tushen sa ƙarya ce ƙarya ita ce tushen kowane kowane sharri kuma mafi girman ƙarya shi ne yi wa Allah ƙarya mutum ya ce an aiko shi Allah ya aiko shi alhalin ƙarya yake mutum ya ce shi annabi ne alhalin ƙarya yake shi manzon Allah ne alhalin ƙarya yake an masa wahayi alhalin ƙarya yake to wani ita ce ƙarya da tafi kowace ita kuma gaskiya ita ce aslul li kulli khair duk wani alkhairi tushensa gaskiya ce kamar yadda duk wani sharri tushensa ƙarya ne to haka nan duk wani alkhairi tushensa gaskiya ce mafi girman gaskiya mutum ya faɗi gaskiyar da ta danganci ubangiji annabin Allah ya bayyana ya ce shi annabin Allah ne ya zanto kuma gaskiya yake to wani ita ce gaskiya da tafi kowace hadisi ya zo cikin sahihai da hadisin abdullahi dan mas'ud da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albirr wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا annabi ya ce na hore ku da gaskiya domin gaskiya tana jagoranci ne zuwa ga ayyukan alkhairi ayyukan alkhairi kuma suna jagoranci ne zuwa ga aljanna mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya har sai an rubuta shi siddiqi a wurin Allah kusan siddiqiya shine matakin da yake bayan matakin annabta daga manzanni annabawa sai siddiqai sauraka duk wanda ya taki matakin siddiqiya to shine matakin sayyidina abubakar suna na aisha suna na aisha so sayyidatuna maryam wa ummuhu siddiqatun kana yakilani ta'am to mutumin da ya zanto gaskiya ita ce ke jagorancinsa a komai duk al'amuransa ya zanto cikin gaskiya yake gina su to gaskiyar da za ta yi ta haifan masa alkhairi bayan alkhairi zai ta ganin alkhairai masu hauhawa haka har ya kai matakin siddiƙi a gurin Allah saboda haka yana cikin aljanna mafi ƙoli sannan annabi ya ce na gargaɗe ku na hane ku da yin ƙarya domin ƙarya tana jagoranci ne zuwa ga fajirci fajirci ko yana jagoranci ne zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana ƙarya yana kirda don ƙarya har sai an rubuta shi babban makaryaci a gurin Allah sai an rubuta shi babban makaryaci a gurin Allah saboda ka kaga ashe as-sidqu aslu kulli khairin wal kadhibu aslu kulli sharrin duk wani alkhairi to yana samuwa ne ta gaskiya duk wani sharri kuma yana zuwa ne ta ƙarya in kuma ka dubi rayuwar 'yan adam a yau za ka ga cewa dukkan wani abu na alkhairi za ka ga akan gaskiya aka gina shi kuma za ka ga ci gabansa dukkan wani abu marar kyau na ha'inci za ka ga akan ƙarya aka gina shi kuma za ka yi ta ganin taɓarɓarewa shi kullum haka zai ta faruwa da ci baya to kasancewar annabta wanda zai ci shi annabi ne kuma ya zanto mai gaskiya fa haza fi a'la darajat wani yana daga cikin mafi kololuwar daraja ya zanto annabi ne na Allah na gaske wanda kuma zai ce shi annabi ne alhalin ƙarya yake wannan shi kuma min asfalid darakat zai yi can ƙasa ƙasa a gurin Allah subhanahu wataala saboda haka kaga abin da ke tsakaninsu wanda yake can koli da wanda yake can can ƙasa tazarar da take tsakaninsu ba ƙarama ba ce to saboda haka dalilai da suke bayyana na koli da wanda suke bayyana na can ƙasa dalilai ne masu yawa dalilai ne masu yawa hujjoji ne masu yawa hujjojin da suke bayyana wancan na can san koli mai gaskiya ne da kuma hujjojin da suke bayyana wancan da ya yi ƙasa-ƙasa shi kuma mai ƙarya ne makaryaci ne sauraka duk wanda ya san annabin gaskiya daga karanta maka halayyarsa da ɗabi'unsa za ka fahimci gaskiyarsa annabin ƙarya shi kuma daga karanta maka tarihinsa da rigingiminsa za ka fahimci cewa lalle annabin ƙarya ne kowanne halayensa da ɗabi'unsa sai sun bayyana shi shi yasa ibn taimiyya alaihi rahmatullah a cikin aljawabus sahih liman baddala dinin masai a mujalladi na ɗaya shafi na 129 yake cewa walamma kana haza min a'la darajat wa haza min asfali darakat kana ma bainahuma min al-furuq wad-dala'il wal-barahin allati tadullu ala sidqi ahadihima wa kadhib al-akhar ma yadhharu li kulli man arafa halahuma ce kasancewar wancan a can koli annabin gaskiya wannan kuma a can can kasa annabin ƙarya ce to abinda ke tsakaninsu na bambanci da dalilai da hujjoji waɗanda suke nuna cewa wancan na sama mai gaskiya ne wannan na ƙasa kuma maƙaryaci ne abu ne da kowa da ya san halayensu zai iya ganewa ba abu ne da zai ɓuya ba ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة shi yasa dalilan da suke nuna annabcin annabawa da hujjojin da suke nuna gaskiyarsu malam yace suna nan da yawa birjik kama anna dalail kadhibil mutanabbi'ina kafiratun mutanawwi'a kamar yadda dalilan da suke nuna ƙaryar annabawan ƙarya su ma ga sunan birjik da yawa a wani gurin a cikin shi wanda littafi al-jawab sahih mujalladi na biyar shafi na ɗari da talatin da biyar da hudu yake cewa fa'inal mutanabbi al-kazzab la yuqaribu sadiq babu ta yadda za a yi mai da'awar annabci mai da'awar annabta na ƙarya ba ta yadda za a yi ya kusanci annabin gaskiya wato ba su ma yi kusa da juna ba ballantana har su zama abu ɗaya bal bainahuma min at-tabayuni ma la yakhfa illa ala a'ma nas tsakaninsu akwai bambance-bambancen da babu wanda zai kasa ganewa sai wanda ya fi kowa makanta wanda ya fi kowa makanta shi zai kasa gane wannan annabin gaskiya ne wancan kuma na ƙarya ne to amma wanda duk ya yi nisa da littafin Allah da sunar annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi ne fi kowa makanta bai na halata amal absar walakin ta amal kulubun latifin sudur ba wai makanta ta ido ake magana ba makanta ta zukata waɗanda suka yi nesa da littafin Allah suka yi nesa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka suna da makanta a zuciyarsu to waɗannan ba za su iya bambance tsakanin annabawan ƙarya da na gaskiya ba hakanan a cikin dai wannan littafin aljawabus sahih a mujalladi na shida shafi na 495 ibnu taymiya yake cewa wa idza kana alqa'ilu inni rasulullah idan aka samu wanda zai ce ni manzan Allah ne imma an yakuna min khiyarin nas to ko dai ya zamo cikin zababbun mutane wa asdaqihim ya zamo cikin waɗanda suka fi kowa gaskiya wa abarrihim wa afdalihim suka fi kowa da'a suka fi kowa falala wa imma an yakuna min shirarin nas wa akdhabihim wa afjarihim ko ya zama cikin waɗanda suka fi kowa ashararanci suka fi kowa ƙarya suka fi kowa fajirci wato wanda zai ce ni manzan Allah ne ko dai ya zamo cikin waɗanda suka fi kowa alkhairi suka fi kowa falala suka fi kowa gaskiya ko kuma ya zanto cikin waɗanda suka fi kowa ashararanci suka fi kowa ƙarya da fajirci in ya zanto cikin na farko kaga annabin gaskiya kenan in ya zanto cikin abin in ya zanto annabin ƙarya ne kaga cikin na biyu kenan yake wal farqu baina hadaini يكون من وجوه كثيرة لا تكاد تنضبط bambanci tsakanin wannan da wancan bambanci ne ta fuskoki mai yawa da ba za su lissafu ba kullum minha yu'rafu bihi sidqu hadha wa kadhibu hadha kowane dalili in ka kalle shi zai nuna maka wancan na farko mai gaskiya ne wannan nabi kuma makaryaci ne وكانت المعرفة بذلك قد تحصل عند سماء خبر هذا وخبر هذا كما ذاك إيا بمبنش نقسكيا دنكريا دق سورارا لابار وانا دلابار وانا دك وان وان يجي تاريخ مائكي صلى الله عليه وسلم يجي سير السا تندق حيوه والسا دتاسو والسا da samartakarsa da rayuwarsa cikin mutanensa da ɗabi'unsa har zuwa lokacin da aka aiko shi to duk wanda ya ji zai tabbata cewa annabin gaskiya ne saɓani wanda zai ji labarin musaili batul kazzab da yadda ya taso da rigingiminsa da munaficinsa da haɗaɗen faɗace-faɗacensa to zai gane cewa wannan makaryaci ne wa ru'yatu wajhihi wa sama'i kalami hakanan wanda zai ga fuskar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ji maganarsa da zarar ya zauna da shi ya saurari maganarsa zai gane ce lalle wannan manzon Allah hakanan shi ma makaryacin daga an ga fuskarsa za a gane kamar yadda bahaushe yake cewa labarin zuciya a tambayi fuska وما يلزم من ذلك ويقترن به من بهجة الصدق ونوره إذا أبدا يكي لزمتر حكا واتو يأيد متن زي كلفس كسا زي غا ألامر حسكن غسكيا زي غا واتو حسكن غسكيا ko kuma ya kalli fuskar makaryaci ya ga duhun ƙarya wa sawadihi da bakin ƙarya wa qubhihi da muninsa يتبين بذلك أن كثيرا من الناس يحصل لهم علم ضروري بأن هذا النبي صادق تحقق ذاك فهمت cewa da yawa daga cikin mutane suna iya su gane cewa wannan annabi ne na gaskiya koda ko ba a saukar musu da wani wahayi ba koda ba a nuna musu wata hujja ta mu'jiza ba ba a nuna musu wata mu'jiza ba daga sanin tarihinsa da labaransa da ɗabi'unsa za su gane cewa wannan annabin gaskiya ne yawancin sahabbai galibin sahabbai ai sun yi imani ba don sun ga wata mu'jiza daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wuya ka ce ka sahabi ne da wata mu'jiza ce kawai ta sai imani zaka samu cewa zuwa yayi ko yayi tambaya ko yayi ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya zauna da shi yayi masa tambayoyi ya gane annabin Allah saboda haka ba ma sai an samar masa da wata aya ba wacce ita ce za ta sa shi tilasta ya imani da shi ba wai dan gamsuwa ba malam yace wa hadha wa hadha almutanabbi kadhibun bimithli dhalika min min qabli an yarahu min qabli an yarahu khariqan lil'ada haka dan shi ma mai da'awar ƙarya shi ma za su gane cewa magaryaci ne ba wai sai sun ga wani abu da ya saba wa al'ada ba to shine malam yake cewa والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب وآيات النبيين بشبهات الكذابين هكذا آيوين النباوة da kuma shibahar shubuhohin makaryata da rikice musu kasa gane abinda ake kira mu'jiza da kuma abinda yake abin nan shubuhatul kazzabin aiki ne na makaryata shubuha ce ta makaryata su kasa bambance wannan a ibn taymiya a cikin kitabun nubuwat juz'i na 1 shafi na 152 yake cewa alwajibu ma'rifatul furuqi bayna ayatil anbiya'i wa bayna man khalafahum abinda yake wajibi mutane su bambance tsakanin ayoyin annabawa da kuma abinda za su gani daga wanda ya saba wa annabawa وينبغي أن يتدبر هذا أن يتدبر هذا الموضوع يا كما تمتون يطيا يسوء وجن يغان ونا وتعرف الفروق الكثيرة بين آيات الأنبياء وبين ما يشتبه بها أفينتي بمبن شببن شكي ذكي سكان مؤجزر النباوة دكما سر كلا وسوى النبا النباوة كما يعرف الفرق بين النبي وبين المتنبي كما إذا قال سكان النبي قسكيا لنقرياه وبين ما يجيء به النبي ده أبن النبي زي زول شيء فالفرق حاصل في نفس صفات هذا وصفات هذا كان إيغانا بمبنش ما تسنن صفر ونن ده صفر ونن صفوفين ونن ده كاسن سلاك سن صفوفين إلى النبي قسكيا ونن كما صفوفين سنسكاكا ناس نونا مكا صفوفين إلى مكاليتش وأفعال هذا وأفعال هذا da kaga ayyukan wannan zaka gane annabin gaskiya ne da kaji ayyukan waɗancan zaka gane na ƙarya ne wa amri haza wa amri haza da kaji umarnin wannan zaka gane na gaskiya da kaji umarnin wancan zaka zaka gane makaryaci ne wa ayatu haza wa ayatu haza zaka gane bambanci tsakanin ayoyin wannan da kuma ayoyin wancan idhin nasu muhtajuna ila hadha al-furqan a'zamu min hajatihim ila ghayrihi wallahu ta'ala yubayyinuhu wa yusiru ibn taymiya yake cewa mutane suna buƙatar su san wannan saboda haka annabawan Allah ba wai lalle za a fahimce su bane idan sun zo da mu'jiza babban dalilin da yake nuna annabcin su shine ɗabi'unsu da halayensu wato wannan ibnu taymiya yana faɗar wannan ne yayin da yake raddi ga masu cewa ana gane gaskiyar annabi ne ta hanyar mu'jizar da yake nunawa shi kuma ibnu taymiya yana ce musu a'a mu'jiza ba ita ce take nuna gaskiyar annabi ba halayyarsa da ɗabi'arsa da ayyukansa da abin da ya zo da shi shi yake nuna cewa annabi ne in ka karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ga da dama in ka karanta haduwar Herakl da Abu Sufyan haduwar haduwar Herakl da Abu Sufyan Herakl malikin Rum sarkin Rumawa da suka haɗu da Abu Sufyan lokacin da ya masa tambayoyi bai tambaye shi wace mu'jiza ya nuna muku ba ya babbugo muku da ruwa daga dutse ya sauko muku da wani abu daga sama ya yi kaza duk bai tambaye shi wannan ba sai rika tambayar sa halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam me yake umartar ku da shi yana umartar mu da sallah da sada zumunci da gaskiya da amana da waye da waye ci ya kun taba samun shi da ƙarya a tunda muke mu taba samun shi da ƙarya ba shin akwai wani abu da iyayensa suke da shi na mulki wanda kuke zaton yanzu yana nema suka ce a haka dai yayi ta masa tambayoyi da haka ya gane cewa wannan annabin Allah to wannan shine shi abinda ibnu taymiya a lokacin yake rigima da su abin nan al-baqillani abu tayyib al-baqillani baqillani yana da wani littafi da ya rubuta akan annabci to a ciki ya bi hanyar mutakallimun da falasifa waɗanda suke tabbatar da annabcin annabawa ta hanyar mu'jiza shi kuma yana nuna musu cewa a'a mu'jiza wannan wani abu ne da zai iya faruwa tare da annabin Allah don a ƙara tabbatar da shi a kuma ƙara tabbatar da mummune amma ba wai wanda ne babban dalilin da yake nuna annabcinsa ba ka duba lokacin da kamar yake suratul isra lokacin da ƙwarashawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ta zano masa lannobi na ka hatta ta fijira lamin al'arzi yambuwa har zuwa ƙarshe allah bai yake masa wal subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula duk abubuwan da suka tambaya a yi musu kaza a yi musu kaza Allah ce ka gaya musu hal kuntu illa basharar rasula ni wani ne ba manzo ba mutum ne manzo saboda haka ni ba wani abu da ke da'awar ina da shi da ya fi ƙarfin abin da kuka sani ba ba zan iya murtsike dutse bai zama rerayi ba zan iya mai da shi azurfa ba ba zan iya mai da makka ta zama gonaki ba ba zan iya bugo musu da ruwa daga ƙasan ta ko ina ba ba zan iya sauko muku da wani abu daga sama ba ni duk ba zan iya wannan ba hal kuntu illa bashar rasula ai ma kuntu illa bashar rasula wanda yana nuna maka cewa ita mu'jiza ba ita ce kadai take nuna gaskiya eh na'am tana iya tabbatar da abinda annabi ya zo da shi amma ba ita ce hujjar ba to shine abinda ibnu taymiya yanzu anan yake wurin bayyanawa cewa mutane sun fi buƙatar su san alamomin da za su bambance musu annabin ƙarya da annabin gaskiya sama da abin da zai bambance sama da buƙatuwarsu zuwa ga ci da sha sama da yadda suke da buƙatar abinci ko abin sha saboda ka kaga Allah kuma zai hore musu wannan ba sai an shiga wani lungu ba ko an shiga wata dabbarwa an fahimci wannan to amma waɗanda suka yi nesa da alkur'ani da sunna sai su kasa tantance tsakanin abin nan ayatun nabiyyina da shubuhatul kadhabin to shine ibnu taymiya ce hatta shtabaha alaihim al-khaliq bil makhluq wannan karshen karshen dagulewar al'amari kenan har suka zo ma ba sa bambance tsakanin al-khaliq mahalicci da kuma da kuma mahaluki mahalicci da abin halitta wato wasu saboda bata da barin hanyar alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta kai su ma suna ganin da mahalicci da abinda ya halitta duk abu ɗaya ne shine kore samuwa in ba ta Allah ba shi da suke kira a fana'i kusan fana'in iri-iri ne kamar da ibn taimiyya yake kasa su gida uku alfana an shahudin siwa an ibadatin siwa an wujudin siwa alfana an shuhudi siwa ya zanto ba wani a gabanka sai Allah sauraka kai duk cikin lamurra kawai tunaninka Allah duk wani abin da zai zo ya gitta in ma kana cikin wata ibada sai wani abin zo wuce ma baka san ya wuce ba sai wani abin zo same ka ba baka san ya same ka ba lokacin da za a cire wa urwat ibn zubair kafarsa aka ce za a ba shi abin da zai kawar masa da ya sa shi bacci ya ce a ku bari sai na shiga sallah in na fara sallah sai ku zo ku cire saboda a lokacin baya halarto da komai sai Allah to wannan shine ibnu taymiya yake cewa al-fana'u an shuhudi siwa yanzu baka ganin wani ba Allah ba an ibadati siwa ya zama baka bauta ma kowa sai Allah duk wata bautar ka Allah baka dogara da kowa sai Allah baka wato fifita kowa a soyayya ba ta Allah ba ba ka tsoron wani sama da tsoron yadda kake tsoron Allah ko sama da tsoron Allah komai na ubangiji shine gaba ba ka fata sai a wajensa to wannan shine alfana'u an ibadatu siwa shine tauhidi da an ba su zo da shi sai kuma alfana'u an wujudu siwa to wannan shine nau'in wahdatul wujud kaga babu samamme sai Allah don haka duk wani abu da kake gani kawai Allah ne shine suke cewa hakika ka gano hakika yayin da kaga hakika to babu bambanci tsakanin haram da halal a wajenka saboda kai duk abu komai kallon abu ɗaya kake masa baka wa kallon baka wa wani abu kallon abu biyu saboda wai in ka kalli abu kallon abu biyu kai shirka saboda ka komai ka gani kawai Allah kake gani kuma kowane abu ka gani umarninsa kake gani sauraka ba za ka bambanci tsakanin wannan haramun ne ko wannan halal ba ne duk komai da ka gani tun da ƙaddararsa ce to shi da kaji suna ta su 'yan hakika ne sun kai wannan shi ne abinda su hallaju suka yi ta yadawa a zamaninsu su ibnu arabi daga baya su ibnu sab'in su ibnu farid الحلاج نتا بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بحقك إني من البين بيني وبينك وإذا سدى الله أقوي وتا إني نتكي dan masa tirjiya ka san inni kana da akwai ka kenan ka ce inni ni kenan to bai kamata ya ji cewa akwai shi ba to wannan innin tana dan masa turmutsitsi tana sa wani turmutsitsi ne tsakaninsa da wani farfa bi haƙƙika inni ka cire mana wannan inni din tsakanina da kai saboda ka mu zama mu dunkule mu zama ɗaya to shine suka ce ya kwafsa domin ya ga abu uku a magana sa ya ga uku ya kamata ya zama ba bai ga ukun ba tunda ya ce baini kaga gashi wa bainaka ga Allah kuma inni kuma kaga ga wata inni suka ce to ya kwafsa to wannan karewar lalata ke na shi ya zanto mutum baya bambance samuwarsa wato samuwar mahaluki da samuwar mahalicci tare da cewa Allah subhanahu wata'ala yana hujja ana yana hujja da halittarsa akan bauta masa shi kadai ce halittarsa da yayi ita ce hujjar da take nuna shi kaɗai cancanta abota masa ya yi wannan sa'ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun kaga yana kafa hujja da halittarsa akan cewa akan cewa shi kaɗai cancanta abota masa su kuma anan sun mai da mahalukin ya zama shi ma Allah abin bauta to wannan shine abin da suke kira alfana'u an wujudis siwa wanda suke ganin wujudul makhluqat shine ainu wujudul khaliqi ainihin samuwar mahalicci tace samuwar halitta wannan shine qaulun ahlul ilhad wal ittihad wanda su suka fi kowa bacewa a cikin bayan Allah saboda hatta yahudu da nasara wanda suke da'awar hululi ba su yi da'awar hululi a cikin kowa ba yahudu abinda nasara cewa yahudu cewa suka yi uzairu ibn Allah nasara kuma cewa suka yi thalithu salata ba su ce hudu ba ballantana su ce kowa amma su waɗannan suna cewa kowa ba zai zama Allah in aka koma littafin at-tadmuriyya na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shafi na 222 yayi magana a kansu hakanan a cikin littafin sa Ar-Radd 'ala Shazali shi ma a shafin sa na 161 yayi raddi a kansu wannan shine hanyar Ibn Arabi Al-Hatimi At-Ta'i ita ce hanyar Ibn Sab'in ita ce hanyar Ibn Al-Farid ita ce hanyar عفيف التلمساني القونوي صدر الدين والصدر القونوي suna nan da yawa waɗanda waɗanda suke karanta abin da su zai ji zai abin a cikin karatunmu na alfurqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan shafi na 122 zuwa 120 213 ibnu taymiya yayi ta magana akan su in ba a manta da karatun ba haka nan a cikin littafinsa an raddu alal mantiqiyin shafi na 521 a wannan littafin ibnu taymiya zai zo yayi magana zai zo yayi magana akan su in mun zo gurin ba yi bayani cikakke ci gaba نعم وبينما عليه الناس من الاختلاف تو نعم فإن الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق للي ألا يأيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دشريا دا الدين قسكيا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور دن يفتر دا متاني دا دفيز وقحسكي ففرق بي به بين الحق والباطل ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya rabe tsakanin gaskiya da ƙarya wal huda wad dalal tsakanin shari'a da bata wal rashadi wal ghay tsakanin bin hanya ta gaskiya da kuma bin hanya ta tabewa was sidqi wal kadhib da gaskiya kuma tsakanin gaskiya da ƙarya wal ilmi wal jahl da tsakanin ilimi da jahilci wal ma'ruf wal munkar da abu mai kyau da abu mara kyau wa tariqi awliya illahi su'ada da hanyar a wato waliyan Allah rabautattu wa ada illahi al-ashqiya da makiya Allah tababbu duk Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin waɗannan ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam bale ce fa inna Allah ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil haqq Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shari'a da addinin gaskiya kamar yadda yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun a wuri biyu kenan walau kariha al-mushrikun a wani wuri kuma wakafa billahi shahida Allah shi ya aiko da manzansa bil huda da gazda shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya wato ba shi rinjaye akan kowane addini walau kariha al-mushrikun koda mushrikai ba sa su wanda a cikin suratul tauba da kuma cikin suratul saf sannan a cikin suratul fathi Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shine wanda ya aiko manzansa da shari'a da addinin gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kullihi dan ya dora shi akan dukkanin addini wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida abinda ake nufi da al-huda shine abinda annabi ya zo da shi na labarurruka na gaskiya da ingantaccen imani da kuma ilimi mai amfani abinda annabi ya zo da shi na ilimi mai amfani da labararruka da ya zo da su na gaskiya labarin annabawan da suka wuce da al'ummunsu labarin abubuwan da za su zo nan gaba na tashin alkiyama da abinda zai biyo baya na hisabi da wuta da aljanna da ni'imar yan wuta ni'imar yan aljanna da azabar yan wuta waɗanda dukkan su labararruka ne kuma dukkan su na gaskiya ne hakanan abinda yake imani ne shi ma ya zo da shi na gaskiya haka nan kuma ilimi mai amfani wannan shine alhuda din da Allah ce wallazi arsala rasulahu bil huda to wannan shine alhuda din dinul haqq kuma shine al'amalus salih ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ingantattu masu amfani wanda za su amfani mai su a duniya su amfane shi a lahira za ka duba tafsirin ibn kathir karkashin wannan aya ya yi wannan bayani wannan alhuda wa dinil haq shi ne abinda aljanu lokacin da suka zo suka ji karatun ƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama suka koma suna gaya wa mutanensu cewa ya haji ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim cewa abin da ya zo da shi yana shiryarwa ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya alhaƙ shi ne al'intikadat shi ne abin da ya shafi aƙida abin da ya zo da shi na aƙida duk abin da ya zo da shi na aƙida duka gaskiya ne wa dinin haƙ shi ne ila tsariƙin mustaƙim da kuma tafarki madaidaici su ne ayyukan ibada ayyuka na ibada da ayyuka na al'akhlaq saboda haka shari'a ta kunshi waɗannan abubuwa ne guda biyu ta kunshi al'ilm wal'amal ta kunshi ilimi ta kunshi aiki ilimi ana magana ilimi na shari'a ilimin sanin Allah sanin annabawan Allah sanin haƙoƙinsu sanin abin da Allah subhanahu wata'ala ya farlanta maka yin imani da shi na mala'iku da littattafai da ranar lahira da ƙaddara da abubuwan duk da suke gaibu ne da aka ce ka yi imani da su wadda shi ne al'ilm sannan kuma shari'a ta kunshi al'amal wato aiki ta kunshi ayyuka na kwarai ayyuka na kwarai ana nufin abin da Allah subhanahu wataala ya yi umarni da shi yin aiki da abin da ya umarni da shi da barin abin da ya hana ne al'amur wannan kayi abin da ya ce kayi ka bar abin da ya ce ka bari kayi su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da kai wannan shine ilimi to shari'a abin da ta kunsa kenan ta kunshi waɗannan saboda ka duk abin da shari'a ta zo da shi na labari gaskiya ne duk kuma abin da ta zo da shi na hukunce-hukunce adalci ne shi ne watammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan kalmar ubangijinka ta cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci sidqan ay fil akhbar duk abin da aka gaya maka abin da shari'a take baka labarin sa gaskiya ne kwakwalwarka ta gane ko bata gane ba gaskiya ne in ka nutsuma za ka gane sannan kuma duk abin da shari'a ta zo maka da shi na hukunci yi kaza bar kaza to adalci in ka tsaya kai tunani za ka ga maslahar ka a nan take in ka kauce ma wannan to za ka shiga ɗirkaniya kuma za ka fada cikin matsala saboda wannan shi ne ma'anar watan matkalimatu rabbika sidkan wa adlan saboda ka babu wani abin da Allah ya ba da labarinsa ko manzo ya zo ya ba mu labarinsa zai zama ƙarya ne babu kuma wani hukuncin da Allah zai ce gashi ko manzansa yi bayaninsa kuma ya zama ba adalci a ciki a ce akwai zalunci a ciki to wannan shine alhuda da wadinal haq da ake da ake da Allah ya aiko annabi da shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama abinda ya aiko da shi mushtamilan bayan al-haqq min al-batil ya kunshi bayanin gaskiya daga abin da yake ba gaskiya ba cikin abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa da ayyukansa cikin abin da ya shafi hukunce-hukuncinsa da labarurkansa wal amru bi kulli maslaha nafi'atin lil qulub ya zo da abin da yake umarni ne ga dukkan wata maslaha wacce kuma yanta zai amfanar da zukata zai amfanar da zai amfanar da rayuka zai amfanar da gangar jiki min akhlaqid dini lillahi min ikhlasi dini lillahi wahdahu abinda ya shafi tsantsanta addini ga Allah subhanahu wataala shi kadai da san Allah da bauta masa da umarni da kyawawan kyawawan dabi'u da kuma kyawawan halayya da hana munana dukkan su waɗannan suna daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kuma suna cikin alhuda wa dinil haqq saboda haka abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi min alhuda wa dinil haqq yana daga cikin manya-manyan dalilan da suke nuna gaskiyarsa suke nuna cewa shi annabin Allah ne har alkiyama ta tashi wannan hujjar ba za ta gushe ba har gobe masu bincike suna ƙara ganowa cewa lalle addinin musulunci addinin gaskiya ne ko da kuwa musulmin sun yi watsi da koyarwar addinin sun yi watsi da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye makaranta masu nazari masu bincike yayin da suka kutsa cikin binciken suna gano haka sai ka samu wani ya tashi a iya rayuwarsa taso wasu har girmansa babu abin da ya tsana irin musulmi irin musulmi kwanaki can akwai wani bature dan majalisa ne babba a holland ya shahara da nuna kiyayya ta fitar hankali ga musulmi yana daga cikin waɗanda wanda yake kiran gwamnati cewa duk musulmin da suke holland a kore su baƙi ne ba 'yan ƙasa ba to sai ya je zai yi rubutu wai zai yi rubuta littafi don ya ƙara fito da sharrin musulmi da baƙin tarihinsu saboda haka sai ya je ya fara bibiyar littafan musulunci yana karanta yana karantawa ai bai aje karshe ba littafin da bai wallafa ba kenan sai gashi ya musulunta sai gashi ya musulunta na ga hira da aka yi da shi aljazira ce to kai ya aka yi reshe juye da bujiya gashi da kai kafi kowa ta ratsi da kururuwa da ihu a majalisa cewa lalle sai gwamnati ta tashi ta ɗauki babban tsauran mataki kuma sai yanzu ga ka kai kuma kai ne musulmi mai da'awa ya ce eto wancan lokacin shi yadda yake ganin musuluncin yadda yake ganin wasu musulmi ya zata cewa haka musuluncin yake to dai dai na karanta musulunci sai ka to ashe shi musulunci ma sun yi hannun riga da wasu abubuwa da yake gani shi abin da yake so ya ga an samu a bayan ƙasa shi ne musulunci yake nunawa adalci da zaman lafiya da gaskiya da amana sai ga musuluncin ba abin da yake jinjinawa irin waɗannan abubuwa sai ga shi ya musulunta zai na nan babban mai wa'azi ne kuma da ɗan majalisa ne shahararre da ya ƙaurin suna a cikin sha'anin yaƙar addinin musulunci saboda haka abin da yake cikin musulunci na alhuda wa dinil haq da Allah ya ko annabi da shi babban dalili ne babbar alama ce da take nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take nuna gaskiyar musulunci kullama izdada al-aqilu tafakkuran izdada bihi farhan wa tabassura duk sanda mai hankali zai tsaya yayi tunani akan abinda musulunci yazo da shi zai ji farin ciki zai kuma ƙara basira wannan maganar Nasiru Sa'idi ce a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi cewa duk sanda yace fama ba'athahu Allah fama ba'atha bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa din al-haq abinda Allah ya aiko annabi da shi na shari'a da gaskiya da addinin gaskiya akbaru dalilin wa burhanin ala sidqihi shine mafi girman dalili shine mafi girman hujja da take nuna gaskiyarsa ci kullama izdada al-aqilu tafakkuran izdada bihi farahan wa tabassura duk sanda mai hankali ya ƙara nutsuwa cikin tunani wato tunani akan abin da musulunci ya zo to zai ƙara farin ciki kuma zai ƙara basira wanda ina jin ya yi wannan ta'aliƙin ne a can cikin suratul fatih ayi da take cikin ko suratul fatih ko suratul safi shafi na 859 sauraka musulunci abin da ya zo da shi abu ne wanda yake karara yana bayyana tsakanin gaskiya yana kuma bayyana tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ya sa mu dace lokaci yayi za mu tsaya anan abin da muka faɗa na daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh